بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu wato takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da tara muna ainihin wato karatun littafin mailul autar na al'imamu Muhammad ibn Ali ash-Shawkani wannan shine kasar na uku daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafin sannan wata sanarwa wadda take shahararriya ce ita ce jeren giyar waɗannan kasusuwa da kake saurare gaba ɗayansu mallakar cibiyar yada ilimi ce ta darul hadisi salafiya da ke nan najeriya bata halatta ba kuma ba za ta halatta wa kowa mallaka na ainihin wannan haƙoƙin muryoyi na kasusuwa ba ta kowace hanya sannan ba a yafe wa wani ya aikin yaɗa su ko kuma ya juya su zuwa ga wata fasaha ba kowa ne ne shi kuma wanda duk da'awar an ba shi izini ko shi ne wane ko shi ne na kusa da wane kowa ne ne a duniya ƙarya yake yi jama'ar musulmi idan ba manta ba har yanzu muna cikin ainihin muqaddima ta wannan littafi a inda malam shaukani ya dauko mana tarihin mai littafin al-muntaqa din wato al-imam abul barakat majduddin abdussalam dan abdullahi dan abul qasim dan muhammad dan khidr dan muhammad dan ali dan abdullahi al-harrani wanda shi ma an san shi da ibn taymiya kamar yadda aka san jikan shi da ibn taymiya mun fara shiga tarihin nashi sai lokaci ya ƙure mana a yau za mu tashi a daidai inda yake cewa qala zahabi babban malami al-imam zahabi yace sami'tu shaykha taqiyuddin taqiyuddin abul abbas yaqulu kana ash-shaykh ibn malik يقول ألين للشيخ المجد آه المجد الفقيه كما أولين لداود الحديد الإمام الذهبي يتي ناجع الشيخ تقي الدين أبو العباس إذا كان ذهب يا فتحك وانا نسين ابن تيمية وانا كسني شين سكي تيوا تقي الدين أبو العباس ناجيش يقول وانا تيوا كان الشيخ ابن مالك الشيخ ابن مالك من ألفية كينا يا كسن يقول وانا فدين تيوا أولين للشيخ المجد الفقه an sauƙaƙewa majiduddin abulbarakat fiƙihu kama ulima li dawud al-habibi kamar yadda aka sauƙaƙewa annabi dawuda ƙarfe annabi dawuda yana lankwasa ƙarfe duk yadda ya so da nassin alƙur'ani da sunna to haka wannan ainihin malami abulbarakat an sauƙaƙe mishi in dai fiƙihu ne yana iya shiga ya fita duk yadda ya so qala sheikh sai shi sheikh ibnu taymiya kenan ibnu taymiya wanda ka fi sani yace wa kanat fi jaddina hidda kakan nan namu abul barakat yana da saurin fushi ko kufula ijtama'a bi ba'd shuyukh wa awrada alayhi mas'ala wata ran ya haɗu da wani daga cikin malamai sai wannan ainihin malami ya bujirowa da shi kakan namu wata matsala daga cikin matsalolin fiqh a zahiri jawabin maganar zai bada cewa kakan ibnu taymiya abul barakat ya fahimci wannan mas'ala an bujiro mai da ita ne kamar dan neman kure ko dan zolaya ko makamantan haka fa qala sai shi kakan nawa yace al jawabu anha min 60 wajhan ba da amsa ko amsar wannan matsala ga ɗaya da ka kawo za a iya ba da amsa ta fuskoki guda 60 al'ayyar kaza fuskar farko kaza ce wasani kaza fuska ta biyu kaza ce wasara da ila akhiriha haka ya kwararo waɗannan fuskoki guda 60 gaba ɗayansu wannan kissar ibn taymiya na kawo maka ita ne don ya hujja akan cewa waccan magana da aka ce an hore wa kakan nashi fiqh haka ne matsala ɗaya ce amma yace wannan matsalar da kai tambaya in an so za a iya amsa ta ta fuskoki guda 60 ƙwararrun malaman fiqh suna irin wannan al-imamu abu hanifa yakan yi irin wannan sai ce maka wannan mas'ala za a amsa ta ta fuskoki kaza sai ya gama amsa maka gaba ɗaya sai ce daga ciki wacce ce kake gani kaza sai ka ce kaza ce in ya so sai munakasha da kai ya tabbatar maka yadda ka zaɓa ɗin ba daidai ba ce sai jawo maka ɗaya daga cikin su sai ce maka ita ce daidai saboda kaza saboda kaza sai ka gama gamsuwa tsaf sai ce maka ita ma ba daidai ba ce sai ya bi matsalolin gaba ɗaya ya rikita su sannan sai ce to yanzu me kake tunani sai ka ce gaba ɗaya ka rikici sannan sai ɗauko maka asalin amsar wata daban banda waɗannan duk da ya kawo maka to haka suke sun ƙware a wajen shiƙiru to irin wannan matsalar ce haka ina fata an gamu yace wa qad rabina anka bi i'adati ajwibati jami'i da kakan na ya gama kawo waɗannan fuskoki guda 60 sai ce to mun yarje maka ka maimaita amsoshin nan da muka bayar guda 60 ka maimaita abin da muka faɗa kawai faka ba alahu to sai wannan shehi sai ladabi gare shi yabtahara sannan kuma ya kunyata قال العلامة ابن حمدان babban malamin fiqh ibn hamdan yace kuntu utalu ala barfi sheikh nakan leka wurin karatun a sheikh abul barakat wa ma abqi mumkinan da gargadan yadda yayi in zauna in sami natsuwa in saurari darasin shi sai ba asbahtu kullum ina yawo gari wa hadartu na halarci wurin darasin nashi yanqulu ashiya'a gharibatan sai in yana kawo wasu abubuwa waɗanda suke baki ne ban taɓa jin su ba wannan malamin fiqh ne yake faɗin haka tukuna wanda shi kanshi gogagge ne amma yace yakan je wurin darussa in ya je shi kanshi sai ji abubuwan da bai san su ba yace lam a arifa ban taɓa sanin su ba ina fata an gane قال الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين ابن تيمية أحمد كيلو يتي وجدنا عجيبا في فرد المتون mun ga abin mamaki tattare da kakan nan namu wajen kwararo mutumna wato sai ka samu misali ya haddace littafi kaza ya haddace littafi kaza kuma yana iya kwararo shi da ka yace mun ga abin mamaki wajen wannan na wajadna eh ajiban mun same shi shi kakan namu yana da ban mamaki fi fardul mutum wajen kwararo mutumna mutumna kamar matanin bulugul maram matanin risala matanin iziya misali haddace mutumna da waƙoƙi irin su alfiya alkafiya wace ce duka to mun same shi akwai ban mamaki wajen wannan wa hibbul mazahib da kuma haddace mazhabobi bila kulfa ba tare da wata wahala ba cikin sauki za ka ga yana kwararo su wa safara ma ibn ammihi ila iraq ya taɓa yin tafiya tare da ɗan baffan shi zuwa ƙasar iraki li yakhdimahu dan ya ɗan baffan nashi hidima to wannan ɗan baffan nashi kaji anan ba a bayyana koyaye ba ko to malam shaukani zai mana tarihin shi nan gaba kaɗan shi kakan ibnu taymiya abul barakat ne littafin almuntaka ya taɓa yin tafiya tare da ɗan babban shi shi ɗan babban zai tafi neman ilimi ne shi kuma zai tafi a matsayin yaron shi ne mishi hidima walahu salasa asharata sana a lokacin shi kakan namu abul barakat yana da shekara goma sha uku a duniya fakana ya bitu inda don haka sai yana kwana a wurin ɗan babban nashi ويسمعه يكرر مسائل الخلاف sai ya ji dan baffan nashi yana maimaita matsaloli da malamai suka yi saɓani a ciki fa yahsabu mas'ala sai ya haddace mas'ala daga cikin waɗannan mas'alolin ma'ana shi wancan ya tafi karatu shi kuma wannan ya tafi ne mai hidima in wancan ya je yana nazari garin nazarin shi wannan sai ya fizgo na abu sai ya haddace shi ba neman ilimin ko ya tafi ba ina fata an gano shi hidima ya tafi tukuna amma ka ji shi ma yana haddacewa وابو البقاء شيخه في النحو يتي جمع النحو تسمى مالمين ابو البقاء والفرائد بكما علمين علمين فرائد شين علمين ربان جابو وابو بكر ابن غنيمة شيخه في الفقه ابو بكر طن غنيمة كما شين مالمين الفقه واقام ببغداد سنة كو ستة اعوام ya ainihin wato zauna a Baghdad ta kasar Iraq tsawon shekara shida mutubban alal ishtigal ya dukufa akan ainihin shagaltuwa da neman ilimi sun martahala ila Baghdad ko qabla al ishirina haka ne wa sitta wa sitta mi'a wato ya tsaya a Baghdad ainihin wato shekaru shida ko ya dukufa ainihin wato don neman ilimi sannan kuma ya sake ainihin wato komawa bayan ya dawo kenan ya sake komawa kasar bagada din kafin hijira tana da shekara 620 ya sake komawa fatazayyada min al-ilmi ya ƙara ilimi ya sannafa tasanifa ko ma'addin ya ainihin haka ne ko ya ainihin wato rubuta littattafai waɗanda suke sun shafi harkoki na addini ko ya takawa wato waɗannan rubuce-rubuce da ya yi su yana mai kula da takatsantsan da addini ya takawa da kuma tsoron Allah wa husnul ittiba da kuma kyakkyawar biyayya ga shari'ar musulunci wato ba wai ilimin ba kawai nan yana siffanta maka cewa banda ilimin yana kuma da wata siffa wadda ita ce yana da kula da addini shine ma'anan ma addini wa taqwa wa husnul ittiba wato yana da kula da addini yana kuma da takawa sannan yana da kyautata biyayya ga shari'ar musulunci me wannan magana take nuna mana wato manufar ɗalibin ilimi ba kawai tara ilimi ba amma ana so a ga addinin tattare da shi addinin kuma tare da kyakkyawar ɗabi'a da tsoron Allah so ake duk wanda ya mu'amala da shi ko da bai san wane ne ba daga baya in ya bayyana ya ce hada bin ya kama da mutum so ake in kana mu'amala da ɗalibin ilimi kafin ka gane ɗalibin ilimi ne ka ga addini da takawa tattare da shi har sai ka ga irin wannan tana bayyana kafin ɗan lokaci sai ka ga abokan mu'amalar sun fara ce mishi ustaz tun da su ya karanta komai ya fassara ba amma mai taka tsantsan da son kula da addini na shi za su gani to abin da ake nema kenan ya bayyana daga cikin samarat at-tayyiba kyawawan sakamako na ainihin neman ilimi a ga tsoron Allah da takawa ta tare da mu yin wannan ya tuwfiya bi harrana ya ainihin wato rasu a harrana a asalin garin nasu kenan yawmal fitri ranar karamar sallah sanata sinataini wa hamsina wa sittami'a a shekarar hijira tana da ɗari shida da hamsin da biyu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi to bari ku ji yadda ake lissafin irin wannan in kana son ka gane yau shekarar shi nawa da rasuwa sai ka ce bana muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin to a kwashe ɗari shida da hamsin da biyu shikenan ko da kakuleta ka sa kai minus 1400 130 minus 652 abin da ya baka to sai ka ce bana abul barakat shekara shi kaza da rasuwa kenan don haka yanzu in kai wannan lissafin sai ka ga abu ne mai sauki domin yanzu yanzu al'amarin zai bayyana ainihin gare ka ina fata an gane a gani nawa ne kuka gano ɗari bakwai da tamanin takwas sai da saba'in ɗari bakwai da saba'in da takwas da rasuwa ɗari bakwai da saba'in da takwas da rasuwa ko kun fahimta wato shekarun da aka ce an ce ya rasu shekara ta kaza sai ka ce to a kwashe waɗannan shekarun cikin adadin shekarun da aka kai bana bana ana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin to sai ka ce a kwashe shekarun da aka ce ya rasu to abin da ya rage shine adadin shekarun shi a duniya da rasuwa Allah ya gafarta mishi to shine sai malam yake cewa wa inna ma qila li jaddihi taymiyatu to me yasa ake ce mishi ibnu taymiya ita taymiya din kakashi ce to ita kuma me yasa ake ce mata taymiya din ina fatan kun gane taymiya kar ku sa shadda akan ya'un din nan ta biyu kar ku ce ainihin wato tauniya tauniya duka ya'un din mukhassafai ne tauniya tauniya aka ce to an an cewa kakan shi wato ana ana banganta shi zuwa ga tauniya din ne li'annahu hajja ala darb taima saboda ya tafi hajji ta darb abin da ake nufi darb shine ladi hanyar da ke tsakanin duwatsu mountain path hanyar da ke tsakanin duwatsu ladi da ya tashi tafiya sai bi ta wannan gari ne amma kuma yana tsakanin duwatsu shine darbu taima fara'a hunaka tifla sai ga wata yarinya in ka je ka karanta tarihin don nan shaukani ya taɓa ta yarinya sai don ta kyakkyawa ya karama haka sai ta burge shi haka ce ya bare mata shi da ciki sai fatan o Allah ya sa ma in koma gida in samu ta haifar mini kyakkyawar yarinya irin yadda na gani a taima to shi kenan aka ce falamma raja'a wajada imra'atahu qad waladat lahu bintan da ya koma gida ka sai ya sami yar mata ta ta haifa mishi ya mace fakala yana zuwa sai ya ce ya taimiyatu ya taimiyatu wato ya ke irin wadda na gani a taima ya ke irin wadda na gani a taima shi ne nasaba ce zuwa ga wannan wuri falukki da bizalika shi ke sai aka da ana yi mishi laƙabi zuwa ga haka ana cewa ɗan taimiyya wakila a wata faɗar ku cewa ko inna umma zabbihi mahaifiyar kakan shi namiji kanat tusamma taimiyata ana ce mata taimiya ne wa kanat wa'iba ita kuma malama ce mai wa'azi to me ya faru kenan sai ya taso shi ma sai wani malami mai wa'azi sai aka koma ana ce mishi dan taimiya wato ya gado kakar shi wa qad yaltabisu ala man la ma'rifata lahu bi ahwalin nasi mutumin da bai da ilimi game da halayen malamai da tarihin malamai to tarihin wannan da muke karantawa abul barakat ibn taymiya zai iya rikide mai ko sahibu tarjama hada بحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم شيخ ابن تيمية wanda bai iya Sheikh Ibn al-Qayyim wato wanda bai iya tantance tarihin malamai ba to tarihin wannan da muke zai iya rikidewa da tarihi jikan shi hafid shine jika jika wanda ka samu ta hanyar ɗa sai kira shi hafid jika da ka samu ta hanyar ɗa sai kira shi sibti don haka ji hadisin can na 40 hadis aka ce sibtu rasulullahi shi hasan sibtu ne saboda ya mace ce ta haifa sai zama sibtu idan jika ne ta hanyar ɗa namiji sai zama hafiz to ta iya yiwa abinda ake so a ce wannan tarihin da kaji ana cewa ibn taymiya sai rikide ka kasa bambance shi da ibn taymiya wanda ka sani wanda aka fi sani da shekul islam taqiyuddin ahmad dan abdul halim malamin ibn al-qayyim الذي له المقالات التي طال بينه وبين أهل عصره فيها الخصام wanda ike yana da maganganu masu tsawo wanda rigingimu suke yawa tsakanin shi da mutanen zamanin shi wa ukhrija min misr har ma sai da yawan an fitar da shi daga ƙasar masar bi sababi ha saboda yawan waɗannan rigingimu da aka yi da ibnu taymiya duk waɗanda ka sani a duniya sai da ibnu taymiya ya kisa da su don ka gane wannan babu wasu 'yan kungiya ko mazhabi ko ɗariƙu waɗanda ibn taymiya da ya rikici da su da kuma da ya rubutu a kansu ba sai sa kwatanta irin wannan da'awar da muke yi shi yasa sai mutane su ce sun kasa gane yayi muka yarda da shi a duniya ba wanda muka yarda da shi a duniya da lahira sai muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ta yaya ka kauce mishi to za mu taɓa ka nan ko da ana tare to shi ne sai wasu su kasa gane to wai su waɗannan tukuna yanzu a duniya wa suka yarda da shi mun yadda da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi mun yadda da duk wanda yadda da shi kuma dukkan musulmi mun yadda da su amma abin da mutane suke tunani shine ne cewa ya kamata ka fitar da alƙibla ka kai mazhabin wani da aka sani shi kake bi to sai zama kenan akwai sulhu tsakanin kai da wani a hakikanin al'amari ibnu taymiya jama'a ba waɗanda ba su kifa da su ba sun kifa da yahudawa ya yi rubutu a kansu sun kifa da nasara ya yi rubutu a kansu sun kifa da tatar ya yi rubutu a kansu sun kifa da shi'a ya yi rubutu a kansu sun kifa da sufaye ya yi rubutu a kansu yan mazhabi sun yi rikici ya yi rubutu ya kowaɗanne sai da shi yasa ka ji malam ya ce me yiwa ka kasa bambance shi wancan to shi wancan alfaqihu ne bangaren fiqh ne ya dukufa kuma fiqh shi bangaren hanabila amma shi ibn al-qayyim ko ibn taymiya ko ina ne jikan nashi ya biya shi shiga kuma rikici sun yi a tsakanin shi da mutanen zamanin shi wanda waɗannan rigingimin suka sa lokacin da ya shiga ƙasar masar don shi ba ɗan ƙasar ba wato ba daga garin su ne aka korai ba ya shiga ƙasar masar ne da rigingimin suka rigingimin su aka ce to ya koma garin su ina fata an gane zai ce to walaysa al'amru kadhalika al'amarin ba haka yake ba ba ɗaya bane da wannan da muke tarihi da ibnu taymiya wanda ka sani yace ba ɗaya bane mutane ne mabambanta dan haka yanzu don ya sauƙaƙe maka wannan rikici sai ce bari ka maka tarihin ibn taymiya din da kafi sani qala fi tadhkiratul hufad har yau zahabi ya faɗi a cikin littafin tadhkiratul hufad shi kuma wannan littafi ne mujalladi uku ne zuwa hudu zahabi ya faɗi wannan tarihi a cikin mujalladi na hudu lambar tarjama ta ainihin wato dubu ɗaya ko kuma lambar shafi ta dubu ɗaya da ɗari hudu da tasa'in da shida wato an yi wa littafin gaba ɗaya lamba ɗaya kenan lambar tarjama kuma shine ma'anar wannan ta lambar tarjama wato lambar tarihi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da biyar ga abin da zan ya faɗi fi tarjama ta shekul islam da ya zo tarihin shekul islam ya ce huwa ahmad bin al-mufti shi ne ahmad dan babban malami ne fatawa abdul halil wato abdul halil ibn shekul imam al-mujtahid dan gidan babban malami kuma limami hamshakin malamin fiqh abdul salam wato abdul salam ibn abdullah dan abdullah ibn abul qasim dan abul qasim al-harrani baharrani to kaga sunan baban ibnu taymiya abdul halim to shine littafin al-muntaqa wannan da muka karanta tarihi shi shine abdul salam din to abdul salam shine baban abdul halim shi kuma abdul halim shine ya haifi ibnu taymiya dukkan su kuma malamai ne sai sai wa amma al-musannif to ya ne babban shi ainihin wato musannif din babban mai littafin almuntaka allazi ashara zahabi fi awwal tarjama wanda zahabi ya nuni a farkon tarjama din nan annahu tafaqqaha alaihi cewa ya koyi karatu a hannun shi tarjama lahu ibnu khillikana al-imam ibnu khillikana yayi tarihi shi fi tarihi a cikin littafin shi na tarihi sunan littafin wasawatul a'yan tarihin min wato tarihin mutuwan manyan manyan malamai littafin mujallabi bakwai ne faƙala ga abin da yake yake huwa abu abdullah shine baban abdullahi muhammad ibn abul qasim ibn muhammad ibn al-khidr ibn ali ibn abdullah al-ma'ruf ibn taymiya kaji shi ma kawun ana ce mai ibn taymiya al-harrani da harrani al-mulaqab shi kuma laqabinsa ana ce mishi fakhruddin alfaharin addini to kaga wajen lakabi ne za ka rinka bambancewa wannan faharin din ibn taymiya da ka sani shi kuma suna ce mishi taqiyud din shi kuma kakan ne wannan littafi da ake wa sharhi majidud din al-khatib mai hudu ba ma'ana malami ne mai hudu da juma'a abin nan al-wa'iz mai wa'azi al-faqih malamin fiqh al-hanbali ba hanbali kana fadilan mutum ne mai daraja tafarrada fi baladihi bil ilmi a garin su babu wanda ya kaɗauki da ilimin sai shi wato shi kaɗai ya zama babban malami babu kamar shi sun maƙala sa'annan sai ibn khillikana da ya gama tarihin sai ya ce wa kanat ilaihi alkhitaba in dai hudu ba ce to gaba ɗaya ta ƙare a kanshi daga kanshi kuma sai dai a yi safiya a tashi bi harrana a garin harrana wa lam yazal amruhu jariyan ko ala sabadi kuma al'amarin shi bai taɓa gushewa ba kullum akan dacewa yake tun da ya rayu akan dacewa yake malamin ne gamba kafar wa maulidihi an haife shi ne fi awakhir sha'aban a ƙarshe ƙarshen watan sha'aban sanata sanataini shekara ta sanataini wa arba'ina wa khamsami'a bi madinati harran a garin harran hijira na da shekara ɗari biyar da arba'in da biyu aka haife shi wa tuwasiya biha a wannan kuma gari ya rasu ni harrana ɗin fi hadi ashar safar a ɗaya a wato sha ɗaya da watan safar sanata ihda wa ishirina wa sitami'a shekara tana da ɗari shida da ashirin da ɗaya a sannan ya rasu sun maƙala sannan sai ibn khillukana sai ya ce wa kana abuhu baban shi wannan malamin da yake babba ga abdulsalam ahadal abdal yana ɗaya daga cikin babalai wa zuhad kuma ɗaya daga cikin ainihin zuhad masu takatsantsan da duniya me yasa ban fassara kalmar abdal ɗin ba sai na ce badalai wato kalma ce wadda asali sufaye masu bin ɗariƙu su ne suke amfani da waɗannan kalmomin kamar yadda mu zo mu karanta wani takariji a ƙasa saboda muna bin abubuwan ne a hankali mu sami ilimi ƙudubi badali majadi da ire-iren waɗannan abubuwa kalmomi ne da suke amfani da su to galibi abin da yake faruwa duk inda mutum yake da ɗan ɗurɗushi ɗurɗushin sufanci in ya zauna rubutu sai ka zauna irin faɗin waɗannan kalmomin suna zama a wurin shi yabo ne ga waɗanda yake siffanta da su ibn hillikan yana da irin waccan siffa ta ɗurɗushi ɗurɗushi wannan sufancin don haka bai ƙarƙare tarihin da sai da yake wa kana abuhu min al-abdal to shi da balaitin nan za ku zo a cikin wannan bahasi za ku ji da ita muna son mu ji abubuwa ne mu samu ilimi domin wannan matsalar wata rana ta iya tasowa sai ka je ka nemi kasar na uku na nan al'autar tare da tahqiqi da takrijin malam subhi halak sai ka je ka bi a hankali sai ka fahimta nan takrijin hadisan badalai ne gaba daya malam yayi ga shi nan a kasa Allah lamba ta hudu ma yake qala ibn qayyim qala ibn qayyim al-jawziyya fi manar al-munif fi sahih wa da'if ibn al-qayyim ya faɗi a cikin littafin shi mai suna al-manar al-munif fi sahih wa da'if a cikin shafi na 136 ina fata an gane a lambar hadisan da yake kawowa yana bayyana matsayin su lamba ta ɗari uku da bakwai yake wa min zalika daga cikin hadisan da suka shahara a wurin mutane waɗanda ba su inganta ba a hadisul abdal hadisan badalai abinda ake nufi wai jaraza wasu jaraza ne da Allah ya kafa su a duniya wai suke rike nufi duniya su ne suke nufi da badalai wal aqtab da kuma wasu kutubai su ne tsofofi ne ya ka faɗa jin shafa yana wata waƙa yana ƙunsoshin jinni uwaye to abin da suke nufi da ƙunsoshi wato waɗanda inda babu ke to za ta rikice yanzu a ce rafta ce ko filin ne ko kwano ne aka buga in ba ƙunsoshin nan manya manya da ake so ka zo da wani to waɗannan a matsayin irin ƙutubai suke su ne Allah ya sa suke riƙe duniyar gaba ɗaya yadda da ɗaya ya kauce sai Allah ya marmaje mai da ɗayan ba haka ba sai ta wargaje din za ka ji kansu za su faɗi haka wal azawat da kuma zaifai waɗanda suke agaji wal nuqaba'u da nuqaba'u shine zababbu waɗanda suke wasilta Allah akan wasu ayyuka wal mujaba'u da kuma waɗanda suke Allah ya zaɓe su daga cikin ainihin halittu wal autad da kuma turakun Allah turaku wa fir'auna bil autad to al autad turaku shine Allah yake kankafawa yake daddaura wasu abubuwa nasu malam yake hadisan da suka zo da waɗannan maganganu kullu ha batilatu dukkan su hadisan banza ne waɗanda aka kirkire su ala rasulullahi aka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shikenan a matsayin mai son jin wa'azi da bayanin gaskiya wannan ya isa ko to amma ɗalibin ilimi yana so a mai tsotsa da tsotsa aka yi to shine sai malam yake قال علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة العلامة سلطان العلماء wato sultan aliyu alqari yace a cikin littafin shi mai suna al-asrar al-marfu'a fil akhbar al-mawdu'a wato wasu sirrori ne waɗanda ake danganta su zuwa ga ainihin annabi amma kuma hadisan ƙarya ne a lamba ta ɗari wato shafi na ɗari da ɗaya a lamba hadisi na shida yace hadisul abdal min al-awliya hadisin da aka ce jaraza suna daga cikin waliyai lahu turqun yana da hanyoyi an anas daga anas marfu'an waɗanda aka danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi alfazin mukhtalifa da lafuzza daban-daban kullu hada isa dukkan su masu rauni ne wa qala as-sakhawi al-allamah as-sakhawi kuma ya faɗi fil maqasid al-hasana a cikin littafin sa al-maqasid al-hasana a cikin shafi na 43 yace lamba hadisi ta takwas yace hadisul abdali lahu turuqun hadisin badalai din nan yana da hanyoyi da aka rawaito an Anas daga Anas radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda marfu'an aka danganta ga annabi bi alfadin mukhtalifa da lafuzza daban-daban kulluha da'ifa dukkan su masu rauni ne sun kala sannan sai shi malam sahawi a cikin safi na arba'in da biyar ya faɗi ba'ada an aurada ta turukan abu da bayan ya kwararo hanyoyi masu yawa na wannan hadisi sai ce wa ba'daha ashaddu الضعف من بعضه كاجدو waɗannan hanyoyin to wasu ma sun fi wasu nuni wajen rauni din وقال الدكتور محمد الصباح في تحقيقه لمختصر المقاصد الحسنة الدكتور محمد صباح بيجي تحقيق اللتاس المختصر من مقاصد الحسنة أتكين شاكي من أربعين دفقس جاء أبن بيتي سواي ويبدو أن الذي سوغ لكثير من المتأخرين قبول حديث الأبدال سيطرة كثير من مصطلحات الصوفية yake a zahiri abin da yake bayyana abin da ya jawo da yawa daga cikin waɗanda suka fito daga baya ɗan baya baya ɗin nan abin da ya ja suka karɓi wannan hadisi na abdal da irin yadda istilahat kalmomi na sufaye ya mamaye tunanin da yawa daga cikin mutane ahqaban min ad-dahr zamani tsawon zamanin nan ko وشيوعها كو هكذا وشيوعها da kuma ainihin yaɗuwar waɗannan hadisai abinda malam yake son ya ce menene ya ja waɗannan hadisai suka yaɗu menene ya ja kuma waɗannan hadisai suka karɓi a wurin waɗanda suka zo daga baya shi shine mustalahat ne na sufaye ya samu karbuwa a wurin mutane don haka waɗannan hadisai sai suka daidai da abubuwan da mutane suka saba da shi sai malam yake cewa hatta asbahat maqbula har aka waye gari waɗannan irin hadisai ko waɗannan kalmomi suka karbi wa ka'annaha ko nabiyya musallama kai ta ce waɗannan kalmomi daidai ne ingantattu ne kuma waɗanda ba a sallama musu a karɓa sai ce wa mawdu'ul abdal yake ita matsala game da irin waɗannan abdal waɗannan irin waliyu da ake faɗi min aqdamul amsila ala zalika tana daga cikin ainihin wato daɗaɗɗun matsaloli waɗanda za a iya buga misali da su waɗanda sun mamaye tsakalan mutane da yawa daga cikin mutu akirai faƙad zakarar sahawi sahawi ya faɗi anna kalimat al-abdal yace ita wannan kalma ta abdal waradat fi kalam shafi'i an sami ita kalmar a cikin maganar shafi'i wal bukhari bukhari ma an je amfani da kalmar wa ghairi da waɗansu daga cikin ainihin malamai ولكن تحقيق العلم سيدي كما تنتم سوى علمي الذي اعتمد في سلفنا الصالح وقم بنجب أتم نجري سكا دوغرا أتنتا أولى بالتحصيل إذا تتسدى سوى أو حكمت بإيتا والله أعلم الله كيف سمن بيدي abin da malam sakawo yake so yake maka tare da cewa su kalmomin an samu su shafi ida su bukhari sun faɗe su ba wai sun inganta su ba sun yi aiki da su ba kamar yadda ɗinnan misali za ka ji mu gani muna da aƙida irin ta salaf amma sai ka ji muna magana wani lokacin sai ka ji mun yi kalma irin kalmomin da sufaye suke yi ko mun yi ta da nufin izgilanci gare su ko mun yi ta da nufin tara gare su ko makamantan haka to a irin haka aka samu irin waɗannan kalmomin a cikin maganganun su imam shafi'i kenan waɗannan kalmomin me ya ja suka yaɗu har waɗannan malamai suka samu saboda sun zo a cikin wasu hadisai waɗanda suka ga an yi isara a kan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka kuntu malam muhammad sibti halak sai ce ni ko sai nake fil musnad lil imam ahmad hadithani an al abdal hakkin musnad lil imam ahmad akwai hadisai guda biyu game da waɗannan badalai hadisi na ɗaya daga ciki na aurada da shi musnad ali ɗaya daga cikin hadisan akwai hadisin da shi imam ahmad ya ta a cikin musnad na ibn na ali an shirawi ibn ubayd qala shirawi dan ubayd yake ذكر أهل الشام عند علي رضي الله عنه وهو بالعراق أن أنبت مثلا الشام أجبان سيدنا علي عليك تنسي سيدنا علي من العراق فقالوا سيدي أولهم جماعة بسك أنبت مثلا قصة الشام وذكر سوى سيدنا علي العنهم يا أمير المؤمنين تقيل ومثلا الشام يا أولهم أمير المؤمنين فتوانا wata siyasa ce da ke tsakanin mutanen iraki da mutanen ƙasar sham abinda mutanen iraki suka ɗauka PNC ne suna tare da Aliyu abin da suka ɗauka kuma mutanen Sham ahalin sunna ne suna tare da Muawiya shine wannan siyasar to tunda an ambaci mutanen Sham ka tsire mutanen Sham din albarka gaba ɗaya kala yau sai aka ce sai Aliyu yace la a a ba zan tsine miki ba inni sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na bi manzo Allah yana cewa al abdalu bis Sham badalai suna ƙasar Sham wa hum arba'una rajulan su arba'in ne كلما مات رجل بسند جدا مش بجتنسي أبدل الله مكانه رجلا في الله النويد وني جدا ما بدينسي كل جدا لين بيسا كي نسي بدلوت سبب التنجي سي سي سي ايه يبقى بهم الغيث سبب البركة فأكل سعد الدنيا ليوم سنة وينتصر بهم على الأعداء سبب البركة فأكل تنكم مسلمين أكن نجي ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب kuma saboda albarkarsu ake kawai da mutanen ƙasar sam azaba in ba don haka mutanen ƙasar sam sun shiga uku akhrajahu ahmad fil musnad ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa al musnad raqam lamba ta 896 sai yake fakir tare da takhrijin ahmad fakir ina fata an gane shine ma'anar fakir din wato wannan lambar da ya kawo takhrijin ahmad fakir daga musnad wa qala abul asbal sai shi abul asbal sai yake ya abul asbal shine Ahmad Shakir din Ahmad Muhammad Shakir cikakken sunan kenan alkunyasa Abul Asbal shi Ahmad Shakir din sai yake isnaduhu da isin isnadun wannan hadisi yana da rauni lin qita'ihi saboda yana da ainihin matsala ta in qita'i wato wannan hadisi ya faɗo ismin al-mardud li sababi saqatin fil isnad wanda waɗannan dalilai ne guda biyar shine ta'liqi tadlisi ibali sannan irfali sannan in dukkan hadisin da aka same shi da waɗannan matsaloli ko ɗaya daga cikin su ko wasu daga cikin su to za a ture shi sannan hadisi ya kasu kashe biyu imma maqabili imma mardudi to hadisi ana kin karɓan shi ne saboda ginshiƙan dalilai guda biyu dalilai dalilin farko na komawa zuwa ga hadda ta mai riwaya dalili na biyu na komawa zuwa ga yadda isnadin ya kasance waɗannan dalilai na farko su nau'i goma ne waɗannan na biyu su kuma nau'i biyar ne to nau'i ɗayan biyar ɗin nan shi ne ya faɗo a nan shi ne imma an ya kuna mardudan da sababin sakatin fil isnad ko dai ya zama saboda an sami wani jiɗi ne a isnadin to jiɗi ɗin nau'i biyar ne ko a sami ta'aliki ko ta'abili ko inqita'i ko irsali ko tadlisi to dukkan isnadin da aka sami ɗayan waɗannan biyar ya faɗi to wannan isnadin an same shi min qat'an da inqita'i me dalili akan wannan inqita'in da su kuma da yake Shuraih ibn Ubayd al-Hadrami al-Hinsi shi Shuraih dan Ubayd din nan mutumin kasar Hadrami kuma dan garin Hims lam yudrik Aliya shi ne yake daga Aliyu kuma bai riki Aliyu ba ma'ana ko dai kafin a haife shi Aliyu ya rasu kuma yake daga Aliyu sai aka yi bal lam yudrik illa ba da mutaakhir alwafa min as-sahaba ko dole su kowa da na cikin sahabbai ko waɗanda suka jinkiri wasuwa daga cikin sahabbai waɗanda ba su rasu da wuri ba irin su jabir da makamantan su wa qad sabaqat lahu riwayatun min qati'a aidan an umar bi hadha al-isnad Ashik Ahmad Sake yake in baka manta ba a baya na mun gabatar da wata riwaya wadda shi wannan shiraji yake yayo ta daga Umar kuma ita ma mun qati'a ce bai haɗu da Umar ba رقم اللمبة تقريب ايه ده بقوي في في شاكر واتي كبير مسلم الإمام أحمد تعرف تقريبا أحمد شاكر وخلاصة القول ما لا أحمد شاكر يسي أفك أيتدي أن حديث علي حديث علي حديث ضعيف حديث من روني والله أعلم الله كيف بيده bari ban tsaya da yake muna ajiye na ilimin dan tattauna magana saboda abubuwa da al'adu da suka shiga cikin karatu suka na zai da aka gaba a ƙasar mu wato yana daga cikin madadin ilimi mayar da al'amarin ilimi da Allah ba saka ba ce amma sai ba hausa duk sanda ka gama bayani ka ce wallahu a'lam to sai ce au to wallahu a'lam kuma to ka kawo saka ba kan ta ke to ni ba yan al'ada ba ne in muka ce wallahu a'lam dabbaci abin da muka faɗi tabbas yanke ne amma mun mai da ilimi da Allah ne gaba ɗaya ina fata an gane amma karatun in al'ada in ya gaba yake wallahu alamu to shi yana shakka kuma ya fara jama'a na shakka to ni ba haka bane wal hadithu zakarahu qadi al-malik al-mudrasi fi zayn al-qawl al-musaddad yace wannan hadisi qadi al-malik al-mudrasi ko al-mudrasi ya ambace shi a cikin zayn al-qawl al-musaddad daga lamba ta 89 zuwa 90 mustadillan bihi yana son ya kasa hujja da wannan hadisi على ثبوت حديث الأبدال فكان يتبت حديث الأمين الأبدال وهو استدلال ضعيف ومن كسب حجة ولوني كما ترى كما يدفك جديد دومني وانا كان كسب حجة بحديث بس حديث ما يتبتني ولوني كحجة تارى متى وانا كما جانا ما تازم بعد ذلك سيسي وسيأتي في شأنه حديث آخر يسي كمان حديث ماضي ساكو جوا بما رسو أبدال إنه في مسند عبادة بن الصامد أكتب مسند عبادة بن الصامد أكتب مجلد من ديار من مسند شافي نقري أكد أشرين دبيو في طع طبعة الحلبي مصطفى الماضي ضعيف الحلبي يفتقوا ديار ما طبعة وذن في كرة قريبة يوسف أحمد فاكر هنا حجة بيان من طبعة قال فيه أحمد هناك أحمد بكنش بيجي كمرين بكنش سيكي وهو منكر wannan hadisi munkari ne shi kansa imamu ahmad bai kawo shi qultu ni su da fito na ce walam bihi da lafazin wannan hadisi al abdalu fi hadhihi al umma 30 badalai a cikin wannan al'umma 30 ne inda kuma ya saba can ya ce 40 kun ga raunin ma ya ƙara bayyana can an ce 40 nan an ce 30 abin ya zama ce shi bureki misali ibrahima khalilur rahman sai suka ce kamar misalin ibrahima khalilur rahman azza wa jalla كلما مات رجل بسند بداية daga cikinsu abdala Allah tabaraka wa ta'ala makana fi rajula sai Allah mai albarka da daukaka sai ya mayar da wani madadin shi kun ji wannan hadisin ne imamu ahmad ya isara wanda yake faɗi can cewa munkar ne wa aurada al-muhaddith al-albani al-hadith yake babban malamin hadisi Nasiruddin al-albani na ya kawo wannan hadisi fi da'ifa a cikin silsilat al-ahadith da'ifa a lamba ta ɗari tara da talatin da shida ya kala shi ma albani sai yake huwa hadisin munkar wannan hadisi munkari ne في سنده عبد الواحد ابن قيس أتكون إسناد فأكون عبد الواحد بن قيس قال الحافظ وأبن الحافظ ابن حجر من بلوغ المرام وفدي أكنشي في التقريب أتكون كافٍ في التقريب ألم الترجمة تدلوه إذا قريبه إذا أربعين دقيقة يكي صديق كود أصل من متن متن تركني له أوهام في دينا بالشرمي كتاب إلى الشرمي ومراسيل أقول كنا حديثي أن ليس مرسلين وناصرين يكي أين أي أي أي أي وقد ضعفه الجمهور كما نفي يوم كنا لم يصير ولا تاج وكثير يوم سميتها الأبدال الثلاثين وقال الذهبي شيكوا الإمام الذهبي كيف في الكاشف أبسل كاشف سميتنا الكاشف في الضعفاء جماعة دكا اللي تتفنن بأجي فإدار الحديث كان لك كما كنت تجيلا كرمتا don kada wani ya ɗauka cewa al'amarin nan za a shafa jiki da basulun ne a sa tabarau ana yawo ana yanga a'a sai ka kwana uku na tukuna daga san inda basilin ɗin ka yake ba saboda ka rikide cikin karatu ina fata an gane ma'ana sai ka sayo koren wando ka haɗe da jattaguwa ba kamar san irin combination ɗin da kai ba saboda kai karatu ya riga ya yi tuki tuki da kai ya kamata mutane su san wannan yawa Allah ya taimaka wallahi za ku mamaki gaba akwai ranar da mashhur wallahi ya tuwo harami da riga a baibai mashhur wannan mashhur wannan na ce musu kai yake ai yake da yake sai da yake subhanallah sai sai sai yake wallahi yana karatu ya ji kira sallah shi ne ya dauko riga a gudu sai ya kawo shi haka in kusa da harami kai sai na lura rigar ma a daidai ta shi ne in dai za ka karatu sai dai irin wannan malar da za ka sanin kasar inda in ka zama malamin shi idan ka tuba da karatu kuɗi da ga suna da kuɗi suna ƙara son kuɗi to masu karatu sun fi karatu ya fi wannan nacin kana ƙara samun shi sai ka ji kafi ko ya son shi a duniya to shi ne sai yake cewa ga abin da hafiz ya faɗi a cikin ainihin wato abin nan ko zahab ya faɗi a cikin alkashif alkashif fi du'afa a lambar tarjama ta dubu uku da ɗari biyar da hamsin da biyar yake munkarul hadis wannan mutumin munkarin hadis ne wato mutum ne mugu ne wajen hadisi وفي سنده ايضا هر اتكين اسناد اكوي الحسن ابن ذكوان اكوي الحسن ابن ذكوان wato in suka ce mutum munkar ne a cikin hadisi suna nufin mutumin da yake babu yadda za a yi a karɓi hadisin shi ko ta yaya aka yi shine bukhari yace man kuntu fihi munkar alhadith fala tahillu riwayatu anhu duk wanda nace munkari ne a hadisi to bai halatta a karɓi hadisin shi ba Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa to a cikin isnadin kuma hawa akwai alhassan dan zakawan قال الحافظ في التقريب الحافظ يفدي cikin تقريب ألم بالترجمة تدلو ده دلو ده ده أربعين يتي صديق mutumin kirki ne shi sai dai ya kutu yana yawan kuskure ya rumiya bil qadar kuma an jefe shi ma da musun qaddara yana musun qaddara wa kana yudallisu kuma yana yin magudi wato asali za su maka adalci za su siffanta ka ga siffar da ke tattare da kai ta nagarta shi yasa za ku ga in baka karanci mustalahul hadisi ba za a gane waɗannan abubuwan ba don haka shi hadisi da ifin suka kasanta shi akwai hadisi da ifin da ana kin karɓar shi ne saboda matsalar da ke tsakanin wane da wane ba su sadu ba shine wancan hadisin akwai hadisin da ana kin karɓar shi ne saboda shi wane din ne yake da matsala to matsalolin mutum guda kuma sun kasu kashe biyu akwai matsalar da ke komawa zuwa ga mutunci shine a ce mutumin banza ne mashayin giya ne makaryaci ne to wannan ba za a karba ba akwai kuma matsalar da tana koma zuwa ga haddashi ne ina fata an gane to yanzu wannan bai bi irin yadda ainihin wato ga yawaita kuskure a cikin hadisi duk mutumin da yake da yawan kuskure a cikin hadisi ana kiran hadisin shi munkari sannan kuma gashi da tadlisanci sannan gashi an jefe shi da inkarin kadar to in ka ji an ce an jefi mutum da inkarin kadar to irin wannan musu na kaddara wanda nawawi ya bada labari a muqaddimar sharhin sahihu muslim waɗanda suke musun cewa innal amra uluf suna cewa duk abin da ke faruwa Allah bai san waɗannan abubuwan za su faru ba sai da suka faru sannan shi ma ya sani kafin su faru Allah bai san za su faru ba to su ne kake jin ana cewa an jefi yana da musul kaddara Allah ya kiyaye na eh bangaren bid'a yana daga cikin bid'a wannan don bid'a ce a cikin aqida shi ina fata an gane sai kuma yace wa Abdul Wahid ibn Qais shi kuma Abdul Wahid dan Qais din nan a dazuba mun ji abin da Ibn Hajar ya faɗi akan shi ba shi kuma Zahabi anan sai yake cewa lam nudrik ibadatu bin Samit bai haɗu da ibadatu bin Samit ba shi kanshi yana da matsala mai rauni ne shi ko sannan kuma akwai inqita'i tsakanin shi shi da sahabin da yace ya rawaito hadisin wal wal Hasan ibn Zakwan shi kuma Hasan dan Zakwan an ana huna ya ce an anan to tunda mudallisi ne in yace an shi ma kuma hadisin ya zama da ishi fasanadu ma'a ba'afihi wannan isnadi tare da cewa mai rauni ne munqati'in kuma munqati'i ne akwai rashin saduwa tsakanin wani da wani ثم قال الألباني sannan yace sai kuma albani yace wa mimma taqaddama to daga bayanan nan da suka gabata ta'lamu ma fi qawl al-haythami min al-iham zaka iya gane shirme da ke cikin maganar haythami فقال في مجمع الزوائد ga abin da haifam ya faɗi a cikin majma'u zawaid mujalladi na goma shafi na sittin da biyu wa qallada suyuti fil hawi suyuti kuma ya kwaikwaye shi a cikin alhawilin fatawi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da shida yace rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa rijaluhu rijalu sahih mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazajen bukhari ne zaira abdul wahid ibn qais banda abdul wahid dan qais sai dai wa qad wasaqahu al-ijli ijli ya ce amintacce ne wa abu zur'a da abu zur'a yadda asaru gairu kuma ko da yake an samu waɗansu su kuma sun raunata ainihin waɗannan malamai sai ke cewa walam ya bukuru suyuti yadda asaru gairu kuma amma suyuti shi bai ambaci wannan magana ba sai malam ya ce faqad auhama ko shay'aini sai ya ainihin rubu akan abubuwa guda biyu al-awwal abu na farko Allah ko Allah ta ba'a baina Abdul Wahid wa Ubada sai ya roƙi cewa babu inqita'i tsakanin Abdulwahid da Ubadat dan Samit wa laysa kadhalika kama bayyana yace abin ba haka bane kamar da muka bayyana akwai inqita'i asani abu na biyu anna al-Hasan ibn Bakwan fika sai ya cewa al-Hasan dan Bakwan amintacce ne li wafsihi iyyahu bi annahu min rijal sahih saboda ya siffanta shi da cewa yana daga cikin mazajen Bukhari an gane sannan wasqutuhu amma qila fihi min at-tad'if sai ya shiru game da abubuwan da aka faɗi game da wannan malami na ainihin rauni wal wasf bi tablis ya kai da kai game da an siffanta wannan mutum da cewa kuma mujallisi ne qultu ni subhi halaq sai nace wa bi hadha tahqiq kaga da irin wannan tantancewa da aka yi maka keke da keke ya tabayyana laka khata'u qawli suyuti fil la'ali zaka gane wato kuskuren suyuti zai bayyana gare ka a cikin littafin shi mai suna al-la'ali al-masnu'a a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyu da yace wa sanaduhu hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne wa qawlu ibnu arraq za kuma ka sake gane kuskuren magana da ibnu arraq ya faɗi fi tanzihi shari'a a cikin littafin shi mai suna tanzihu shari'ati marfu'a an al akhbar shari'ati mawdu'a a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da bakwai yace wa sanaduhu sahihu isnadin shi mai inganci ne in dai ka fahimci waɗancan bayanan da aka yi maka to za a gane kurakuran da waɗannan mutanen suka yi ko kun fahimta fa khulasatul qawl yace a takaitacciyar magana dai anna hadisa ubadat ibn samit hadisin ubadat dan samit wanda yake lissafa badalai guda talatin hadisin munkarin hadisi ne munkari bai inganta ba wallahu alam Allah shi yafi sanin daidai jama'a kun ji waɗannan hadisan su ne 'yan ɗariƙo suke ainihin narkewa suke gina addinansu a kai saurari ko karanta abin da nasiru kabara yake faɗi a cikin littafin shi mai suna fatihul maula fi zikir manaqib sayyidi abdul qadir jilani da yake cewa dukkan budala sun sai mishi dukkan nuqaba ko dukkan nujaba sun sai mishi da kirarin abdul qadir wato dukkan budala'u duk wani badali daga cikin badalai to ya saka wasi da abdul qadir dukkan wani naƙibi daga cikin nuqaba'u to ya saka wasi da abdulkadir duk sakamakon irin waɗannan hadisai ne waɗanda suyuɗi da kanshi a cikin alfiyar shi ne yace yace nakiya mafi zaƙi da sufaye ita ce hadisan ƙarya yace kuma masharranta daga cikin maƙaryata haka yace wa sharruhum sufiyatul qad wada'u ahadith al-muhtasibina al-ajra fi ma yabda'u yace mafi sharri daga cikin duk makaryata a cikin hadisi su ne sufaye saboda kowa in ya karyan ma yana nan yana ɗarɗar ne ya tuba Allah ya gafarta mishi su kuma jira suke yi Allah ya ba su lada kai tariƙa matsala ce jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka ji kowa ya karya Allah Allah yake Allah ya gafarta mai su kuma ma fata suke Allah ya biya su lada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada Allah ya nuna mana dariƙa a rayuwar to jama'a kun ji malam ya kawo wannan ne alakar da ya gama kawo tarihin kawun eh abul barakat da ibn khilkan ya siffanta shi da cewa kana abu muhammad al abdal to wannan kuskure ne an fahimci wannan da kyau to mu za mu ci gaba da karatun ainihin wato sharhi a inda yake qala al musannifu qaddasa allah ruhahu wa nawwara barihahu kun ga wurin shaukani yadda yake yi jama'a yana kawo matanin in ya kawo matanin sannan sai ya sharhi sai shaukani ya ce qalal musannif mawallafin wannan littafi shine abul barakat abdussalam majduddin qaddasa Allah ruhahu Allah ya tsarkake ran shi abinda wannan magana take nufi Allah ya girmama ran shi wa nawwara bari habu Allah haskaka cikin kabarin shi bare shine cikin kabari sharhu khutbatul musannif malam subhi yace ga sharhin hudubar mai littafin asalin mai littafin kun ji hudubar shi ya fara da cewa alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا kun ji wannan na daga cikin kalmomin muqaddimar ko to yanzu shaukani da ya kawo maka wannan to zai sharhi to amma mu bari mu fassara yace alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada godiya ta tabbata ga Allah tunda Allah yake bai taba daukar dan wani ya mai da shi nashi ba wato ya kamata ku gane qur'ani da yazo ya kasanta mutane dangane da aqidar dangana da ga Allah ya kasanta su ga yadda suke yi musu rabbi akwai wanda suka ce Allah ba haihuwa yi ba amma wani ne ya haihu cikin bayan shi sai Allah ya ga kyautatuwar wannan haihuwa sai ya ɗauko wannan ɗa sai ya mai da shi nashi shine ittikhad wa qalu ittakhadha Allah walada subhana to Allah lam yattakhid Allah bai mai da ɗan wani ya zama nashi ba wannan aƙidar kiristoci da yahudawa suna da ita yahudawa suna da ita akan uzairu kiristoci suna da ita akan annabi isa da kuma kan duk wani kirista ma don haka za ka bi kiristocin yau sai ka ji ya ce I want to show you I want to prove to you that I'm a true son of God wai shi kan shi yana son tabbatar maka cewa shi dan Allah ne na gaske me yake nufi uwar shi ce da uban shi suka haife shi amma saboda ya zama nagari to Allah ya mai da shi da to ittihad suna da wannan larabawa mushrikai su kuma suna da aqidar Allah haihuwa yayi suwa ya haifa mala'iku don haka suka ce mala'iku suka fi kowa kyau cikin halitta domin ‘ya'ya ne waɗanda Allah ya haifa daga cikin shi shine Allah ya ce ala innahum min iftihim la yaquluna waladallahu daga cikin ƙarerayen su ma cewa suke Allah ya haihu sai Allah ya ce wa innahum lakadibuna ƙarya suke yi to ya kamata ku gane wannan don in ka je kana mu'amala da su ka sanya baka mu'amalance su akwai waɗanda aqidar su sun yarda Allah yana maida dan wani ne ya zama nashi to akwai kuma masu aƙidar Allah yana haihuwa ne kamar yadda mahaifiya take haihuwar da to duk wannan aƙidoji kafirci ne Qur'ani bai yarda da su ba Allah ya kiyaye lam yattakhid walada Allah bai taba rikon dan wani mai da shi nashi ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma Allah bai taba kasancewa yana da abokin tarayya ba a mulki wa khalaqa kulla shay'in domin komai Allah shi ya halicce su faqaddarahu kuma ya tsara komai takadira a bisa tsari wanda yake gudana duk abin da ka gani a duniya Allah ya halicce shi sannan kuma Allah ya tsara mishi yadda ka ga yake gudana nan haka Allah ya tsara ba wai shi abin ne ya tsara wa kanshi ba wannan ita ce hutubar malam Abdulsalam a matanin mintaka sharhi fa sai shaukani yace iftataha alkitaba bihamdillah subhanahu ada'an li haqqi shay'in mimma yajibu alayhi min shukrin ni'am ni'ma yace malamin ya buɗe wannan littafi na shi da godiya ga Allah wanda yake tsarki ya tabbata gare shi ada'an li haqqi shay'in saboda bayar da haƙƙin wani abu wanda mimma yajibu alaihi min shukrin ni'ma daga cikin ainihin wato nuna bayar da haƙƙi ga abin da ya wajaba a ainihin nuna godiya saboda ni'imar da Allah ya yi wato Allah madaukakin sarki da ya halicce mu to ba halitta kaɗai ba ya sanya mu musulmi to wannan ni'ima ta cancanci mu ba da ainihin haƙƙi daga cikin haƙoƙinta ne haƙƙin shine mu gode wa Allah a bisa ita Allah ta min asariha wadda daga cikin wannan ainihin wato tasiri na wannan ni'ima ta kasance mu mutane kuma musulmi ta alifu hadal kitab wallafa wannan littafi wa amalan bil ahadith al warida fil ibtida'i bihi kuma domin aiki da hadisan da suka zo game da ainihin wato sarawa da ainihin godiya ga Allah حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وأبي عوانة والدار قطني وابن حبان والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم كمان حديث da aka ce Abu Huraira ya rawaito wanda yake cikin littafin Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Majah da Muslim na al-Imam Abu Awana da Sunan na Darqutni da Sahih na Ibn Hibban da Sunan ta al-Imam al-Baihaqi anhu aka ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu kalamin لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجزم dukkan magana da ba a fara ta da alhamdu ba to mai yankakkiya albarka ce to sai malam shaukani marmaza ya ce wa ikhtilafa fi waslihi wa irsalihi to sai aka sabani game da shin wannan hadisi mausuli ne wato muttasili ne ko kuwa ma mursali ne ɗaya daga cikin matsalolin can guda biyar da muka faɗi na irsali ya tabbata gare shi rajja an-nasa'i wa ad-darqutni al-irsal al'imam nasa'i da bara kwakwani suka ce ingantacciyar magana wannan hadisi mursali ne ba'ifi kenan ba wai sahihi ne mausuli ba kaji dan haka an gama takhrijin wannan hadisi ne ya ka dade kana hujja da shi kullu kalamin la yubda'u fihi bil hamdi fa huwa ajzam to hadisi ne ba'ifi mursali shi ko mursali malaman hadisi sun tabbatar da cewa ba a aiki da shi wa akhraj at-tabarani fil kabir الإمام الطبراني يفتر أتكل تافن شميسونا معجم الكبير والرهاوي دا الإمام الرهاوي أتكل تافن أربعين عن كعب ابن مالك دا كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وآله وسلم شما يتي دا أمين صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تيوى النبي يتي كل أمر ذي بال دين أبني البركة لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع ما تكرب أفعل شد الحمد لله تونا دا ينككي البركة واخرج ايضا ابن حبان عن ابي هريره مرفوعا بلفظ ابن حبان كو يفتر da irin wannan hadisin daga abu huraira amma ga lafazin kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta shi kuma ka ji shi lafazin wa akhrajahu aidan abu dauda anhu har ya abu dauda ya rawaito wannan hadisi daga abu huraira wa kadhalika an-nasa'i haka nan nasa'i wa ibn majah da ibn majah wa fi riwaya a cikin wata riwaya abtar cewa aka yi fahuwa abtar wannan abu yana da yankakkiya albarka daga batara inda shani aka fi al'abtar badla aqta duk lafazin ma'anar su daidai malam ya ce walahu alfazin ukhar wannan hadisi yana da ainihin wasu lafazan daban auradaha alhafiz abdul qadir arrahawi fil arba'ina lahu wannan babban malami abdul qadir arrahawi ya kawo su a cikin littafin shi al arba'una وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة هذا har wa yau mai wannan littafi almuntaka zai sake faɗin hadisin nan na Abu Huraira a cikin fi babu ishtimal al-khutba ala hamdulillah min abwab al-juma'a in yaje can a cikin babukan sallar juma'a zai sake maimaita wannan hadisi a babin da ke magana akan cewa lallai hutuba daga cikin ta a samu alhamdulillah to wannan hadisin gaba ɗayan shi jama'a ba takhrijin can shi ma a ƙasa waɗanda bayanai ne masu sauƙi shi yasa waɗannan zaka iya zuwa ka je ka karanta suna da sauƙin fahimta insha Allah ta'ala lalle wannan hadisin tabbas bai inganta ba bai inganta ba hadisin kullu amrin zibalin ko ko menene duk bai tabbata ba don haka hadisi ne da'if Allah ya ce maka ma'anar alhamdulillah to kun san ma ya fara da cewa alhamdulillah ko to me ake nufi da alhamdulillah ga ma'anarta مالا يتي والحمد في الأصل مصدر منصوب بفعل مقدر حذف حذفا قياسيا كما صرح بذلك الربيع ورجحه yace ita kalmar alhamdu din nan a asali dai masdari ce don hamida yahmadu sai ne hamdan to asalin ta masdari ne wanda ya zama mansubi a ce hamdan to kenan da ake cewa alhamdu tunda yace asalin ta masdari ne mansubi kamata yayi a rinka cewa ne asali alhamda yace to wannan nasba ta faru ne bi fi'ilin muqaddarin da wani fi'ili wanda ake kaddara shi udifa hanfan kiyasiyan ana share shi sharewa ce ta kiyasi don haka kai ne ta kiyasa a alhamda sai zama nasba akan ne akan maf'uliyya ko kuma ƙulu alhamda ku ce alhamda ma'ana an yi nasba shi ne akan ainihin kiyasi kamar yadda wani babban malami arrabiyu ya ainihin fito ƙararrai faɗa haka kuma ya tabbatar da cewa wannan magana ita ce daidai to sai ya zama fi'ili ne mahzufi qiyasiyan aw sama'iyyan ko kuma ba ainihin wato qiyasin shi za a yi ba abu ne wanda ya zama sama'iyyan an saba jin larabawa suna faɗin shi kama zahaba ilaihi ghayruhu kamar yadda wani kuma wanda ba shi arrabi ba shi kuma ya karkata zuwa ga cewa sama'iyyan ne yaya ba a kaddara shi kenan akan haka ko kuma yaya yake tun da ba qiyasiyan ba ne sai a jiyaya aka saba jin larabawa suna faɗi ana aqulu alhamda lillahi ko qultu alhamda lillahi da gwargwadon yadda aka saba jin larabawa suna faɗin shi da haka ya kamata a tabbatar da shi a sama'iyyan din shi in a can ne a kiyasiyan din shi to kai ya ka kiyasta yadda ka kiyasta ya sha banban da yadda ni na kiyasta yadda wani ya kiyasta ya sha banban har yadda za ta kai a yi nasaba shi ne sai malam yake cewa wa udila bihi إلى الرفع للدلالة على الدوام المستفاد من الجملة الإسمية ولو بمعونة المقام لا من مجرد العدول yake to amma kuma sai aka koma daga cewa alhamda sai aka koma ana cewa ne alhamdu ana mishi ainihin rafa'a saboda nuni akan bayyana ta ita wannan ainihin wato alhamdu da za a rinka faɗi wato tun da dai kullum aka tashi fara karatu da ya ake farawa da alhamdulin sannan jumla ce ne ismiya jumla ismiya kuma tana farawa ne tana farawa ne da sifa ta rafa'a ko kuma da rafa'a a zahirinta to don haka abin da ya fi dacewa kenan ko kuma dalilin da ya sa kenan ake fara ta da alhamdu da ainihin wato wannan rafa'a sai ce walau bi ma'unatul maqami ma min mujarradul uduli wato ko da da yadda za a dubi inda take a ina take shine a farkon jumla ne take kuma ismiya ce ko da ba a dubi zuwa ga a karkatu daga cire nasba zuwa ga rafa'a ba in aka dubi cewa makamin ta yana ba a farkon jumla ne farkon jumla kuma ya lazimci ne ya lazimci rafa'a to ko da a haka ne wato wannan zai iya zama dalilin da za a ainihin wato rinka fara ta da rafa'a yace iz domin kuwa la madkhaliyata lahu fi zalika babu wani abu da ya shige ta daga cikin nawasib ake nufi ba cewa kai innal hamda ba kuma mahajujin ba kaddara shi ake da innal hamda ba to kenan tunda babu wani abu da ya shige ta a zahiri to ashe asalinta lallai mansubiya ce to amma halin da ta samu kanta a wurin shine yake bayar da a hukunta ta a rafa'a sai ce ya kulliya billahi sannan an yi mata ado da lam na ke nufi da lam alif lam jawo din alatun rafa yake nufi liyufidal ikhtisas da aka ce yasa ba a zo an ce hamdulillahi ba godiya da Allah sai aka ce alhamdulillahi kama ana cewa dukkan godiya kadai kowace irin godiya ta tabbata ga Allah to me yasa aka ainihin sanya alif da lam din nan liyufidal ikhtisas don ya fa'idantar da keɓance godiyar asibiti tabbatacciya da Allah ya huwa mustalzimin lil wannan ya lazimta a takaita ita godiyar gawa a takaita ta ga Allah fa yakunu alhamdu maqsuran alaihi ta'ala haka ita godiyar sai ta takaitu da shi Allah madaukakin sarki imma bi itibari anna kullu hamdin li ghairihi ayilun ilaihi ko dai za a dube ta ne ta cewa ai duk inda kai godiya ma ga wani saboda ya kyautata maka saboda ka ji daɗi godiyar za ta koma ga waye za ta koma zuwa ga Allah ne ko dai saboda wannan shine dalili au munazzalin manzilatul adami mubalaghatan wadda'an ko kuma saboda a nuna babu wata godiya ma da ta tabbata ga wani gaba daya gaba ɗaya duk wanda aka ce an godewa da'awa ce kawai cikakkiyar ainihin wato mubalaga ta godiya tana tattaruwa ga Allah ne aw yakuna alhamdu ko aw likayni alhamdu lahu jalla jalaluhu huwa al-fard al-kamil ko kuma saboda kasancewar siffar godiyar ta shi Allah ce mai girma da ɗaukaka cikakkiyar godiyar don haka abin da ya fi cancanta an aka zo kada a ce hamdun lillahi ko hamdan lillahi sai a ce ne alhamdulillahi don godiya ya zama shi kadai aka tattarawa ita na fata an zaɓi na mala na'am wace fa da yake cewa alhamdulillah fa yakun alhamdu maqsuran alayhi imma bi itibari idan wa qul li billah li yufid al ikhtisas الثبوت نعم وهنا مجمع وجه لله أصلا لله بيتي بوديا كوكما دكا بوديا لله ليس أكا كاويا من الله من إذ دان أكيبا تتبتشي بوديا تزمد جعل مدوكا كنسر كيشي كأي باتار بولي na'am to yanzu kuma bayan da malam ya tattauna wannan mas'ala ta min hawo ta wasalu da fitar da ma'ana sai ce to mece ce sakamakon wannan tattaunawar da aka yi ta ma'anar alhamdu din yake nufi da alhamdu din sai ce walhamdu huwa alwasfu bil jamil in aka ce godiya din wato siffantawa ce da kyau da kyau alal jamilul ikhtiyari da kuma wani abu mai kyau wanda aka yi shi a cikin zaɓi للتعظيم دون girmamawa da shi wanda aka yi godiya wa itlaq al-jamil al-awwal to sakin al-jamil jamil na farko da aka ce walhamdu huwa al-wasf bil jamil eh ba a kayyade shi da al-ikhtiyari ba aka sake shi mutlaqan me yasa aka yi wannan li idkhali wasfihi ta'ala bi sifati bi sifati dhatiyya saboda shigar da ainihin wato siffa Allah guda daga cikin siffofin shi na zafi a cikin wannan kyautatawa da aka ce godiya ta tabbata ga Allah sai ka ce me ake nufi da godiyar shine siffanta kyau akan wani abu mai kyau da aka yi a bisa zaɓi domin girmamawa fa innahu hamdullahu wannan siffantawa da aka yi godiyar mai kyau ga Allah to ita ce godiyar gare shi وتقييد الثاني بالاختيار أما الجميل النبي ده أكتي على الجميل الاختياري ده أكتقيد إيش ده الاختياري لإخراج المدح سبب أفتر ده الزبي بتاع ويبدو ذات زمن سيكون على هذا أعم من الحمد مطلقا sai zama wato ba kawai godiya aka ce ainihin wato an yi wa Allah ba wato godiya godiya mai kyau godiya yadda yake ba ta karewa wakila a wata faɗar kuma suka ce huna a hawan da aljamilu na farko da aljamilu na biyu al'ikhtiyaru to suna tafiya tare da junansu ne ko sannan wa zikir kaiji ta'abi li ikhraji ma yu'ti ma yu'ta bihi min al-mush'irat bit-ta'din ala sabil al-istihza'i wa sukhriya to da kuma aka zo da ambaton kaidi da cewa mutta azimi godiyar da ake wa Allah ane wa Allah ita ne kyakkyawa a bisa zaɓi eh sannan domin girmamawa me yasa sai malam ya ce an faɗa haka ne saboda a cire irin girmamawar da ake a bisa igilanci da kuma sukuriya akwai wanda ka ganci kana girmama shi saboda me igilanci kake mai to me yasa aka ce mutta azimi don a ƙayyade cewa godiyar da za ta wa Allah za ta yi mishi ne ta kana ganin girman shi hakikatan a zuci ba irin wani wanda ba a ganin za ka ce mishi ah yalla bai yalla bai ran ke dade ran ke dade ya wuce ka ce ban ya kawai to ba irin wannan ta'azimin ake mishi da Allah ba a'a ina fata an gane walakinahu yastalzimu itibara fi'lin ko zaman a sakamakon haka in dai har ka yarda cewa godiyar da kake wa Allah godiya ce ta girmamawa da gaske ko to wannan ya lazimta lura da ayyukan gaɓoɓi ayyukan na gaɓoɓi ba da baki kai za ka gode wa Allah ba za ka lura da cewa ayyukan da gaɓoɓinka suke yi wal arkan da na aljanan ayyukan da zuciya take yi wa fi'ilul arkan da ayyukan da gaɓoɓi suke yi fil hamdi duk za ka lura da waɗannan su tabbata wajen godiya ga Allah zuciyarka ta gode wa Allah bakin ka gode wa Allah gaɓoɓinka su gode wa Allah to wannan ita ce cikakken girmamawa kenan da an ta'azima domin girmamawa la yahsulu bidunihima ba ya yiwuwa ba tare da ganin girma a zuci da na gaɓoɓi ba ko kun gane zuciyarka tana girmama Allah to abu ka faɗi ka yi sujuda ka lankwasa gaɓoɓinka kana ruku'u gare shi anan sai ke cewa wa ujiba bi annahuma fihi shartani ai ma aka ba da amsa akan cewa waɗannan siffofin guda biyu godiya ga Allah da zuci da godiya ga Allah da gaɓoɓi sharuɗa ne daga cikin sharuɗan ingancin godiya ta baki in ka gode wa Allah da baki baka gode wa Allah da zuci da gaɓa ba to godiyarka ta Allah ta baki ba ba shine sharuɗa ne ya juz'ani ba wai ɓangarori ne guda biyu ne daga cikin ɓangarorin godiyar ba sannan wala juz'iyani ba kuma ɓangarori ne yan ɓangarori ba ba rassan rassa ba ne ba rassa ba ne ba rassan rassa ba ne sharuɗa ne misali jama'a yanzu mutum zai iya fitowa ya tafi masallaci ko ya tafi kasuwa babu hula babu takalmi ko zai yi kuma lafiyar shi kalau sai dai a ga ɗan bayau kawai amma zai iya fitowa da hula da takalmi babu taguwa da wando tsirara fik nan kan ba za a ga ɗan bayau ba gaba ɗaya ya gama barewa ne ba wai ya gare haka ne yawwa to dukkan godiyar da ta tabbata da baki amma da zuciya da gaɓoɓi ba tabbatar da ita ba to ba ta inganta ba shine ma'anar cewa godiyar Allah da zuci da gaɓoɓi sharaɗi ne game da ingancin godiyar Allah da baki in baka gode da zuci ba ko kai da baki ƙarya ne ko kun fahimta ba Allah maraukakin sarki ya taimaka ina son ku riƙe wannan da kyau akwai wani babu na azkar a nan cikin dalil autar za a zo a tattauna waɗannan abubuwan game da matsaloli ta zikirori to in aka zo wajen godiya ga Allah zai sake tattauna mana wannan matsalar insha Allah sai ce wa min hazuna to daga nan ne ya lehu sihhatu ko ma qala fil jumhur daga nan ne za ka ga ingancin magana da mafiyancin malamai suka faɗi take bayyana menene mafiyancin malamai suka faɗi min annal hamda a amnu min ash-shukr متعلقا متعلقا واخص موردا لا كما زعمه البعض من ان الحمد اعم مطلقا لمساواته الشكر في المورد وزيادته عليه يكون اعم متعلقا yake daga nan ne za ka ga daidai ko ingancin magana da mafiyancin malamai suka faɗi me suka faɗi da suka ce kalmar alhamdu ta fi faɗi fiye da ainihin wato a shukuru wanda ya zama muta'allakan in ka ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah sai ka ce a shukuru lillahi kalma a shukuru ko a shukurul jamil abuwan a shukurul jamilu lillahi da alhamdulillahi kalma alhamdulillahi ta fi kalma a shukurul jamilu lillahi tare da cewa ka allaka a shukurta da ne da jamil amma duk da haka kalma alhamdu ita kadai ta fi faɗaɗi kenan akwai wasu kalmomi waɗanda za ka ga sun zo a shari'a waɗannan kalmomin amfani da su ya suka ƙirƙiro irin naka yanzu misali alhamdulillah ɗin nan sai a ji kamar ta zama gama gari ko amma alhamdulillah nan ka karanta ƙur'ani surori ne suka fara da ita surori hudu suka fara da ita ko ko ma biyar ne ko surori hudu ko biyar aha jama'a mun fahimta suratul fatir suratul kahfi suratul fatiha eh an'am suratul saba ko saba haka surori biyar bai fatir ko saba surori biyar to yanzu godiya in kana son kai kalmar godiya ka ce alhamdulillah a sunnance ya fi kanka kirkiro wata abin da nake ishara zamani ya zo yanzu an samu ustazu suna dan jin larabci sai daga in aka yi mutum abu sai ce jazakar rahman jazakar rahman ba wanda yake musu ar-rahman sunan Allah ne amma me annabi ya ce cewa man qala jazakallahu khairan faqad balagha fi sara to kalmar ar-rahmanu za ta iya tsaya matsayin Allahu a can ba za ta tsaya ba don haka in shari'a ta zo da abu tauki shi ka tsaya a nan duk zaman gasan ka ajiye sai san da ka zo mutlak to kai yadda kake so amma muqayyad to ka tsaya a kaidi din ko kun fahimta tunda kun ga kalmar ashukurul jamilu ko ashukurul kafiru ko ashukurul wasi' duk yadda ka siffanta shukur da wata siffa ba za ta tsaya a matsayin alhamdu ba to ashe za ka gane cewa kalmar alhamdu to tana da faɗin ma'ana wadda yake wata kalma ba za ta iya tsayawa madadinta ba yake to daga waɗannan bayanan ne za ka gane ingancin wannan maganar da mafiyancin malamai suka faɗi wa akhassu muridan la kama za'ama bil ba'd sannan kuma ita wannan alhamdu din nan ita ce kalmar da za a iya cewa kalma ce ta musamman ga yadda ta zo haka ta zo amma ita a shukuru jama'a duk sanda za ka faɗo ta sai ka lalubo wata kalma wadda ba haka ta zo da kai ne za ka haɗa da ita to kai amfani da alhamdu din shi yafi min anna alhamda a ammu mutlaqan bi musawatihi shukr fil mawrid wa ziyadatihi alayhi bi kaunihi a amma muta'allaqan wato abin da su suke cewa waɗanda ba jumhur din da waɗanda shaukani yake cewa la kama za ama bil ba'd ba kamar yadda wasu suke riyawa ba min anna alhamda na cewa ita kalmar alhamdu أعم مطلقا كيف أو تاسي جميوة لمساواته الشكر saboda ainihin wato ta yi daidai da ita kalma a shukur fil mawrid da yadda ainihin ita kalma a shukur din ita ma ta zo wa ziyadatihi alaihi da kuma ita ƙarin da kalmar alhamdu take da shi akan kalma a shukur wadda take mutlaqan bi kaunihi a amma muta'allaqan da kasancewar ita kalmar shukur wadda ta zo muta'allakan da kalmar alhamdu wadda ta zo ainihin wato mutulakan cewa kalmar alhamdu din ta fita domin wai ita ma kalmar ashukur din ta zo a yadda ta zo mauridin ta haka za a iya amfani da ita cewa ashukuru lillahi to sai ke cewa wannan fahimta ta su kuskure ce inda kuskuren ya bayyana shine ita kalmar ashukur din ba ta zo ainihin kamar yadda alhamdu ta zo mutulakan ba a takaice ke to sai ce wa mimma yanbaghi an yi ulama hafuna anna alhamda yaqtabi muta'allaqain huma al-mahmudu bihi wal mahmudu alayhi yace yana daga cikin abin da ya kamata a sani anan ita kalmar nan ta alhamdu tana hukunta abubuwa guda biyu waɗanda ke makala da ita duk sanda kake cewa alhamdulillah ka rinka kaddara abubuwa guda biyu al-mahmudu bihi wanda ake yabo da wannan kalmar shine wa Allah wal mahmudu alaihi da kuma abin da yasa ake yabon shi a kan din fal awwal na farko ma hasala bihi alhamd shine abin da ya jawo aka gode shine Allah din wasani abu na biyu alhamilu alaihi shine alherin da Allah ya yi maka ka ji daɗi har ya kai ga kai wannan godiyar ka handika ko لزيد كما يبدو كسي جود وزيد بالكرم saboda ya maka kyauta fi muqabalatil in'am a muqabalar kai kuma kayi mishi wata ni'ima kayi mai wani sabis kayi mai wani alheri sai shi kuma ya maka kyauta ko kun fahimta wa kad yakunu tagayur i'tibariyan ma al-ittihad ko zatan kal hamdu minka liman in bi in'amihi alayka fi muqabalati dhalika al-in'am sai ce to ta iya yiwa kamar yadda aka wancan misalin kai ta yi wa wancan wani alheri ne shi kuma sai maka wani babban alheri da ya fi wannan kaga wannan godiyar taka tana da alaka ne da wani abu wanda asali kai ka sabbaba shi da ka fara mishi sannan shi ma zai maka sannan kuma da ya maka sai zama nasu ya fi naka sai kai mai godiya akan haka ko sai ce to amma fa anan wajen lura da irin yadda yanayin godiya yake zuwa ga Allah to yana ainihin wato akwai bambanci tare da cewa ita kalmar alhamdu din ɗaya ce zaka ce wa na gode kamar da zaka ce wa Allah ka gode amma me yasa kake cewa na ka gode ka gode sai kai mishi wani alheri da ya tashi zai rama maka wannan alherin sai abin da ya ninka naka ninkin da ninkin sai ka haɗu da shi sai ka ce wa na gode akan alherin da kai mini to sakamakon ne sakamakon kai na alherin da ka ɗan yi mini wannan to tare da kalmar godiyar da kake amfani da ita gawana da kuma da Allah kalmomin suna yin daya amma asali ana shan bamban a wajen yanayin abin da ke sabbaba godiya din bari mu ji malam yake cewa sai ce fa innal in'ama min haythu suduri min al-mun'imi mahmudun bihi domin ita ni'ima ta yadda ta zo daga wanda ya yi ta to abu ne da za a yaba wa min haythu al-wusuli ilayka haka kuma kai kuma da ta iso gare ka mahmudun alayhi kai ma kana yabawa a kanta wa taqdimul hamdu alladhi huwa al-mubtada ko ala lillahi don haka gabatar da alhamdu wanda kalma ce wadda ita ake fara faɗi kafin a ce lillahi din allazi huwa alkhabaru wanda ita ce alkhabaru din alhamdu da kace ita ce me kenan mubtada lillahi din ita ce khabarin ga wannan mubtada ko sai yace to la budda lahu min nuqtati to lallai akwai wani abin hikima anan akwai wani ilimi da za a fita anan wa in kana aslul mubtada التقديم ko da yake asalin wannan mubtada din shine dama gabatar da shi ake alhamdu din wa huwa tarjih mutabaqa mutabaqati muqtada al-maqam yace shine rinjayar da ainihin wato mutabaqa ko kuma dacewa ta yadda yanayin wurin ya hukunta magana da muke faɗi ɗazu ai da kace alhamdulillah yanzu muna cewa alhamdu ta zama mubtada ko amma mun koma maganar da ta ɗazu da muke cewa akwai wani ma'azifi kiyasiyan to magana ya kasance kuma mubtada wannan magana za ta iya tashi me yiwa ya zama da alhamdu din da lillahi din ya waye gari ya zama khabari na mubtadan abin da aka share kuma to sai ke cewa fa innahu maqamul hamdi wal ismu sharif yake domin ta iya yiwa wani abin nan da muka rinjar a baya cewa shine aka share to ta iya yiwa ya zama shine zai tsaya matsayin alhamdu da kuma wannan suna na Allah mai girma lillahi din wato da alhamdulillah din sai su zama khabari abinda kuma muke ishara akan an share din nan qiyasiyan ko sama'iyan shi kuma ya zama nan tabadi sai ce wa in kana mustahiqqan littaqdim min jihati zatihi ko فرعاية ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغة من رعاية ما تقتضيه الذات أبن بنا يكي تشوى أنا أفكر تشيني تعرف تشوى abin da ya cancanta dama shi ne a gabatar da ita godiya din domin ko alheri ne mutum ya maka da kan haɗu da shi cewa kake na gode wa wani wato saboda ita ce makasudi to ashe hakika abin da ya cancanta din gabatar da kalmar ainihin godiya din ta ɓangaren shi wanda aka yi wannan alheri don haka in aka lura da wannan a irin wannan matsayi da fasaha ta ainihin yanayin da ake fuskanta to ya cancanta din a gabatar da ita kalmar alhamdu din yadda kalmar zatin Allah kuma za ta biyo baya a ƙarƙashin haka kenan la yuqalu alhamdulillahi huwa isbatu sifa aljamili aljamila للذات لا يتم إلا بمجموع الموضوع والمحمول yace kenan da ba a ce godiyar nan wadda ita ce tabbatar da siffa mai kyau da zatin Allah maɗaukaki ba ta cika sai da tattaro duk dukkan abin da ake magana a kai da kuma dukkan abin da ma'anar ita godiya ta tattare ba da an nana na ƙoli domin cewa muke lafzin hamdu lafazin alhamdu huwa dallu ala maf'ulihi shine yake nuni zuwa ga dukkan abin da muke so mu yabi Allah da kuma dukkan mas'alolin da muke so mu tattara ta ainihin godewa ga Allah don haka fa qaddima min hadhihi al-hayfiyya to in ka dubi ta wannan nahiyar to shi yasa dacewar a gabatar da alhamdu din kenan wa in kana la yatimmu zalika al-ithbat illa bil majmu'i tare da cewa wannan abin da muke so mu tabbatar ba zai yi a tabbatar da shi ba kuma sai tare da tabbatar da tattarewar waɗannan siffofin wato abin da ake so a nuna maka ita kalmar alhamdu din ta ɗibo ma'anoni da yawa waɗanda yake in ana so a tabbatar da waɗannan ma'anonin da yawa da Allah to da duk sai an faɗi waɗannan kalmomin amma kasantuwar ita kalmar alhamdu ɗin ta tattaro duk abin da muke so to ta dace a gabatar da ita ga sunan Allah ɗin ba tare da sai an kawo wata kalma ba don haka nan take sai yake cewa wa in kana la yatimmu al-ifratu illa bil majmu'i wallahu